mai sauraro akan mita 88.5 da laifin murar zamani sunana abba isa muhammad daga nan ofishin sabon ofishin bijilanti wanda aka sa wa suna da kakin gaskiya sai bata a nan yankin unguwar gwazaye gari da ke karamar kumar kumbotso a nan kano inda aka buɗe wannan ofishi a yau kuma ya samu halartar masu ruwa da tsaki a fannin tsaro da suka da mataimakin baturen 'yan sanda na ɗorayi babba da kuma sauran mahukunta a wato kungiyar ta vigilante game da sauran 'yan unguwa har ma kuma a jawabin da shi wato mataimakin baturen 'yan sandan ya gudanar ya ja hankalin waɗannan sababbin jami'ai na vigilante da kuma wannan ofis wajen gudanar da aikin su bisa gaskiya da riƙon amana da kuma ƙoƙarin bin matakin doka ba tare da wuce makaɗi da rawa ba bayan nan kuma mun samu zantawa da shi wato kwamandan 'yan sintiri na ƙarama kuma ta kumbotso wanda ya bayyana mahimmancin buɗe wannan ofishi da kuma abubuwan da suke sa ran mambobin ofishin za su gudanar domin inganta harkokin tsaro da kuma ba da gudunmawa wajen samar da ingantaccen zaman lafiya. To suna da matsayi.
alhamdulillah ni suna na sana laro ni ne kwamandan bijilanci na karamar hukumar kumbori to ga shi a yau an buɗe wannan ofishi na da kakin gaskiya na bijilanci da ke unguwar gwazaye koren masallaci a nan karamar hukumar ta kumbo tsokon halitta a matsayin ku na wanda kuka daɗe a cikin wani al'amari wannan shawarwari ko kuma hanyoyi ya kamata waɗannan su bi domin cimma nasarar inganta harkokin tsaro to alhamdulillah dama kamar yadda na yi bayani na baya ai na yi bayani dama tsaro na kowa da kowa ne tsaro ba na ɗan sanda ne ba ba na soja ba ne ba na yan bujiranci ba ne tsaro na kowa da kowa ne kuma mu a yau rana ce ta farin ciki a gare ni ba don komai ba saboda samun karuwa da muka na abokan aiki a wannan area kuma gaskiya ne shi dai na kaga an samar da tsaro akan samu saukin fitintunu da yawa duk unguwa da kaga ta zauna lafiya ta kafa yan bijiranci domin su kare wannan unguwa Allah ya kare baki da kuma musamman wannan guri da aka zo aka buɗe wannan ofis domin su sun shiga wasu matsaloli na rahin kwanci hankali a wannan guri.
Tunda sababbi ne kusan yanzu za su fara wani irin dabaru ko kuma hanyoyi kamata su bi wajen yin abin da za a ce dan kallo lafiya dan wasa lafiya.
Eh to ai dama mu a kullu Allah da inda muka je muka bude office mun ka ga mambobin mu ka su dauki doka a hannunsu kuma mu ba ma daukar doka a hannunmu mukan iya kokarin mu ko da mai laifi muka samu mukan kuka mu dan kai da hukumar dattaci in sata kai in ma mai kai mu da hukumar jami'an yan sanda wanda muna aiki da su kafada da kafada su bincike kama mukan dauka mukan yan sanda su binkita su tabbatar da abin nan gaskiya ne ko ba gaskiya bane ta yaya za su kaucewa wuce makaɗi da rawa idan suna zargin mutum da laifi to a kullum dama muka ce mu ba mu cewa a'a in an samu mutum da kaya laifi suka tuhuma suka tabbatar da gaskiya laifin nan ya aikata shi suka wa jami'an yan sanda dan kuma an tabbatar da mutum mutumin ne an bincike an tabbatar da mutum na gari ne za mu kyale shi wuce shi gidansa ku misali yan bijilantin menene abubuwan da idan sun yi ba da hurumin ku suka yi ba kuma ba da yawon ku ba eh to ai dama mu kullun kiran da muke masu in suka ga abin da ya fi karfin su sanar da mu wanda za mu shigo mu ba su gudunma a hira muke komai dare komai rana mu zo mu ba su gudunma ba don komai ba don mu gudu tare mu tsira tare da su wasu lokutan za ka ga akan zargi mambobin naku da lakaɗa mutum dukan da ya wuce kima ya za a yi wajen magance wannan abu ko kuma kuna samun wannan ƙorafi ƙorafi eh wannan ƙorafi dama ai ba ma rasa shi domin da can da ake ƙato da gora za ka ga da an samu mutum za ka ga an gurgura shi sannan kuma an gurgura shi sannan hukuma ta higo kuma ta ce ta kama kowa da kowa to amma alhamdulillah yanzu mun samu ci gaba saboda yawan bita da muke a yan bijanci mun hana duka ba ma bari a ragargaza mai laifi yau ka kare mai laifi da kayan sata da kiyaye ka kai hukuma da ta ce amma mu har yanzu muna kan bakanmu ko yanzu mutum muka bi mai laifi izali mana makami gaskiya sai cikin sa ya ga masa mun ce ko yanzu ne na gaya masu duk wanda kuka bi izali muku makami kafin hannunsa ma ya dasu kare hannu kamar mutanen unguwa kuna da wani shawarwari da za ku ba su kasancewar an ce tsaro na kowa da kowa ne?
eh to ai da masu mutanen unguwa musamman wannan taron da muka yi su yau a gare da jawabi na ma na ce dole mutanen unguwa masu kuɗi da sauran masu faɗaji shigo wannan ƙungiya ba don komai ba don tallafa yan ƙungiyar don su karfafa musu karfin gwiwa don su kare mutuncin sa wannan to yanzu kuma mai sauraro ga zantawar da zamu da shugaban kwamiti na unguwa wanda su ne za su rika sanya idanu wajen ganin an yi abubuwan da suka kamata a wannan guri za mu so mu ji suna da musu alhamdulillah suna na ali abdullahi ni ne ciyaman na riko na wannan unguwa ta mai albarka to kasancewar zaka ga abu ne wanda ake zargin wani da laifi harkar tsaro ko kuma ake tuhumar wani wani hanyoyi za ku bi wajen ganin cewar an samar da adalci ko kuma an yi abin da ya kamata ba tare da wuce maka idarawa ba eh to alhamdulillah shi dama gaskiya dalilin bude wannan ofis namu mai albarka kenan akwai abubuwa da ya kamata sulhu zami a cikin gida wanda ba sai mun kai gaba ba in Allah da zami tsari su yan bijilan din mu za a ba su horo na musamman wanda za su kula da abubuwa kar a wuce doka akwai wasu hanyoyi da za ku fara bi wajen kirawo yaran da ake zargin suna aikata laifuffukan ko kuma a'a za ku dira musu ne kawai eh alhamdulillah wannan shine na farko tunda yaran nan duk masu abun nan kusan kannan mu ne da 'ya'yanmu da 'yan uwanmu dole za mu jawo su a jiki mu kirawo su duk abubuwa da ya kamata na ja a jiki da nasiha insha Allah za mu dora su shine na farko to mun kuma zanta da kwamandan yan sintirin na wannan sabon ofishi wanda ya bayyana mana irin hanyoyin da za su bi domin ganin sun taimaka wajen inganta harkokin tsaro da kuma kakkaɓe ayyukan ɓata gari a yankin nasu za a ga mana suna da matsayi da kuma ƙungiyar To, salamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Nura Isa mai salati. Ni ne ainihin komanda na wannan ofishi na bijilanti na wannan yanki na gwazaye gari koren masallaci wanda yake karkashin kumbotsa local government wannan suna aka sa ofishin daga ƙin gaskiya sai bata.
to gashi a yau an buɗe shi me makasudin buɗe ofisin anan To, alhamdulillah wannan ofis mun buɗe shi ne domin mu taimaki al'ummar mu. ma'ana dai mu taimaki kanmu da kanmu wajen rage matsalolin tsaro ko magance su ma baki ɗaya tare da taimakon Allah insha Allah ta'ala wannan shi da abin da ya sa muka buɗe wannan ofis da akwai matsalolin da kuke fuskanta a unguwanni gaskiya akwai abubuwa sosai wanda ba a cewa komai sai dai Allah ya magance mana kawai to kasancewar kamar yanzu kuka fara akwai batutuwa na yadda za a gudanar da aikin shin wani hanyoyi za ku bi wajen ganin cewar kun yi abin babu cuta babu cutarwa to in Allah ya so yadda shi duk abin da zaka yi shi akan tsari na doka da kuma yin sa saboda girman Allah Allah zai taimaka maka wanda kai ka samu kariya daga fadawa cikin matsala in dai zaka yi wannan abu saboda Allah shi ma kuma wanda kake tunanin zaka yi abun saboda ka yi ainihin magance matsalar da yake kawo maka to in dai ka kudurci niyya za ka yi saboda Allah Allah zai haska maka mafita a bangaren ka da kuma shi wanda zai cutar da mutane shi ma Allah zai haska ma shi ka gane shi insha Allah wasu lokutan ana zargin yan bijilanci ko kuma irin waɗannan ƙungiyoyi da lakaɗawa mutum duka har ya wuce kima a wani hanyoyi za ku wajen kaucewa haka to gaskiya insha Allah za mu yi aikin nan namu a aikace a ilmance ba tare da son zuciya ko yin abu da ka ba kuma dukkan mai da muka tattauna a wannan taro da kuma kafin taro wajen jan kunnen ainihin duk wani ma'aikacinmu ma'ana memba namu wajen cewa ba duka ba cin mutunci sai dai kawai duk abin da ka aikata za mu ɗauki matakin doka akan mu miƙa ka gaba daga matakin ofis namu na wannan daga yin gaskiya zuwa wajen 'yan sanda daga gurin 'yan sanda kuma mu tafi kotu kotu kuma ta yi mutum hukunci kamar me bukatar ku da al'ummar yankin ko kuma waɗanda ake raɗe ɗan ɓata garin to muna jan hankalinsu akan mu babban kiran da muke musu na farko abinda Allah tabaraka ta'ala ya umarce mu mu yi wa wanda suke kaucewa hanya addu'a ta shirya to muna musu fatan a farko Allah ya shirye su sannan duk wanda ya san cewa yana aikata wani abu da zamu ci karo da shi a wannan aiki namu na bijilanti to ya taimaka wa kansa ya rufa kansa asiri ya daina cuta al'umma don in muka karo da shi hakikanin gaskiya sai mun magance matsalar da yake bawa mutane domin abin da yake yi ga wannan ofishi wanda su ma yan sintiri ne ko kuma yan bijilanti da suke kokarin ganin an inganta rayuwar matasa da kuma al'umma gami da harkokin tsaron wanda ya bada shawarwari game da yadda za a gudu tare a tsira tare to suna da matsayi da kuma ofishin to suna na ashiru isa kwamandan unguwa amare wazaye kumbotsa lokar game to gashi an bude wannan ofishi wanda a iya cewa makotaka kuke da shi a matsayin ku wannan kuka kwana biyu kuna wannan al'amari wani irin shawarwari za ku ba waɗanda za su gudanar da aiki a nan da kuma al'ummar yankin domin ganin an samu ingantuwar harkokin tsaro to masha Allah shawarwarin da zan bayar shine a tsaya a yi tsakani da Allah sannan kuma duk wanda ya a nuna masa kuskurensa sannan a kiyaye doka da oda a hukuncin da ya kamata a kai division kan mu tsaya wata wata mu kai shi division sannan a tsaya a jajirce sannan da mutanen anguwa da yan kwamiti ya kasance dukkan mu yan kwamiti ne kamar zaka ga wasu abubuwan kanana kanana ne bai wuce sabanin fahimta ba wanda suna buƙatar sulhu ko kuma fahimtar da juna wannan hanyoyi za ku bi wajen ganin kun sasanta al'ummar da suke yankunan maimakon kai su ga 'yan sanda idan laifin bai kai girman haka ba.
Eh dama irin wannan sasanta ake anguwa za a iya nemo iyayen yaro da wannan da wannan don a shata musu layi in kuma yaro baya zuwa makaranta ne ofis zai nemo dama a mai da shi makaranta a kira malamin a ofishin a ce gashi nan da littafin attendance ya dunga yin attendance lokacin da ya zo da lokacin da ya tashi radda bai zo ba ya zo ya ga ma kwamiti saboda ɗana kowa ne wannan shine shawaran to da fatan Allah ya sa mu amfana mu kuma ba da gudunmawa wajen ganin an inganta al'amuran da suka shafi tsaron a fadin jihar Kano da ma ƙasa baki da sunana Abba Isa Muhammad akan mita 88.5 da laifin murar zamani sai kun sake jina a nan gaba